الرحمن الرحيم والثالث إلى ولها معنيان أحدها لانتهاء الغاية نحو سرت من البصرة إلى الكوفة يعني انتهاء سيري إلى الكوفة والثاني بمعنى مع وهو قليل نعم كقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وما أشبه ذلك طب. آه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه، شي قبا ذكرتو للتاف العوامل المئة الجرجانية عندك السنة ده العوامل العوامل إيه. akan sa aljurjaniya saboda a bambance shi da na wancan malami na albarkawi a wannan rana ta juma'a da muke gabatarwa kowane sati a sha uku ga watan rabi'un al'awwal jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin ga watan goma shekara na dubu biyu da ashirin wannan darasi kuma shine na hudu wanda idan ba a manta ba abdulkahir aljurjani rahmatullahi alai yana bayani ne akan abin da ya shafi huruful jarri ma'anoninsu da kuma aikinsu aikinsu dai bayani ya riga gabata shine sukan wa ƙarshen suna jarra wasali ƙasa tare shirya aikinsu to kowane harafi yana ɗaukarsa yana kawo muna wasu daga cikin ma'anonin wa'annan haruffa ɗin saboda wannan zai ƙara taimaka maka wajen fahimta ibara ko aya ta alkur'ani ko hadisi saboda su ma wa'annan haruffan suna ƙara taimakawa wajen fassara nassi shi yasa za ga in kana karanta usulul fiqh malamai sukan ware babi na musamman na musamman to sukan kawo su al'adawatun nahawiyya sukan kawo su harufa da wasu sunaye da ake buƙatar mujtahidi ya san su saboda lokacin da zai istinbat zai fitar da hukunci to saboda haka suna da matukar muhimmanci kwarai da gaske saboda haka ilimi biyu muke karatu a harufan jarra a nan ilimi na farko musan cewa ga aiki ga hukuncin da suke haifan masuna shine jarra a ƙarshensa na biyu kuma ga ma'anoninsa wanda ba kowane littafi zai kawo maka wannan ba kawai dai wani yana dijeji ana cewa min min kuma duk inda ya gamin sai ta bata ma'anan min kawai haka nan ba'u haka nan lamu to amma shi malam sai fito maka da wannan tsari wannan daga cikin fa'ida wannan littafin to shi da ya ce wa salisu harafi na uku daga cikin huruful jarri da ya fara bayani ya ce ila muna da harafin ila walaha ma'ana yani to ita tana da ma'ana guda biyu muhimmai ba wai iyakarsu kenan ba amma dai su ne suka fi yawan zuwa eh kuma dama tun da littafin muktasar ne takaitacce ne to bai shagaltu da cewa sai ya kalalace komai ba sai ce ahaduha ɗaya daga cikin ma'anonin biyu lintihai ilgayeti ila takan zo don ta yi bayanin wato inda hukunci ya ƙari ƙarshen hukunci ƙarshen hukunci shi ne ma'anar ila kunga kishiyar min min ita e liftida ilgaya ita kuma ila lintiha ilgaya saboda haka min takan zo ta yi bayanin ina ne hukunci ya fara ta kuma ila ina ne hukunci ya ƙare shi ne babban aikin ila ina misali na hau sirtu min albasarati ilal kufati na yi tafiya daga garin basara ya zuwa garin kufa ai intiha usairi ilal kufa shine ma'ana ma'ana inda tafiya ta ta ƙare shine iya kufa ban wuce kufa ba shine ma'anar lintihai al gaya warba da Allah ta'ala sun ma'atin musiyama ilallayin saboda haka da zaran dare ya riga ya shigo shi kenan azumi ya ƙare malamai sun ce ko ka sha ruwa ko baka sha ruwa ba dai azumi ya tsaya yanzu sunanka ba bai azumi ba yanzu kai ka rage kai ka san me kake yi amma da zarar rana ta faɗi shi ne ba nan ilan laili da zarar rana ta faɗi to azumi ya riga ya kai ƙarshe sun ma'atin mu haka ku cika sau da haka da zaran dare ya riga shigo shine gurubu shams to azumi ya cika duk wani ƙari da za ka yi kai sai ka ga duhu sai ka ga hasken taurari wannan kana bata makanka lokaci an gane wannan ko to sannan ga ayar ta gabata subhanan lazi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa allazi barakana hawa kaga ilal to ka gani wannan shine ma'ana lintiha ilgaya kenan eh saboda haka sirtu sir sai ka ce fi'lun madin mabniyun ala sukun litisalihi bi dhamir al-fa'il wa dhamir al-fa'ili bariz muttasil mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun min al-basrati min harfu jarrin مبني على السكون وحرك لالتقاء الساكنين البصرة اسم مجرور بمن وعلامة جره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر والجار والمجرور متعلقان بسرت بسرت إيه. لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتكب duk inda aka samu aljaru wal majrur to dole sai an samu al muta'alliq eh abin da ya ratayu da shi in dai harafin jarran nan malamai suka ce ba za'idi bane shi na za'idi na ƙari wanda mun kai bayani a kansa a baya a darasin da ya gabata to shi baya buƙatar muta'alliqi bai buƙata wanda mun bada misali a karatun da ya gabata ko yawa kamar wa kafa billahi shahida eh to v din nan la ta taji ila ta'alluqin eh saboda sila ce eh waqafa Allahu shahidan shine ma'anar aya to ila harfu jarri shima mabniin ala sukun al kufati ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih li'annahu mufrad wa huwa sahih al akhiri wa thani sai ma'ana ta biyu ta ila shine ila takan zo da ma'anar ma'a eh akwai inda ila zaka gani amma in zaka fassara ma'anar ma'a zaka bata to kaga in baka yi karatu ba sai ka fara rani sai kai ta gwaranci amma huwa huwa kalilu sai dai shi wannan hukunci bai da yawa a harshen larabci kaɗan ne yake zuwa inda ila za ta zo da ma'anar ma'a ka kaulihi ta'ala kamar faɗi Allah ɗaukin sarki da yake cewa wa ya zidukum kuwatan ila kuwatin Allah zai ƙara muku ƙarfi to sai ka ce mi zuwa ga ƙarfinku to ai ba ba ma'ana a'a tare da ƙarfin da yake tare da ku sai Allah ya ƙara muku wani ƙarfi ma'a kuwatiku tare da ƙarfin da a gare ku so da haka iladin nan da ta zo a nan ma'anarta ma to sai ce ai ba a quwwatikum ka qaulihi ta'ala kamar fada Allah madaukin sarki wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kar ku ci dukiyoyinsu to in ka ce zuwa ga dukiyoyinku to ina ma'ana babu ta ma'ana a'a abinda ake nufi kar ku ci dukiyoyinsu suna cakuɗi da naku dukiyoyi ku kwasu dukiyan marayu sai ku garwaye da naku sai ku canye shi ne abinda a yake eh to kaga iladin sai ma'amwalikum kar ku ci dukiyoyin marayu suna garwaye tare da dukiyoyin naku kar ku yi haka nan ai ma amwalikum tare da naku dukiyoyi ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan kenan ba ba wannan kadai bane ko to wannan ma'anonin da ya kawo kenan wannan sune mashhurai su suka fi zuwa a qur'ani wasu suka fi zuwa a larabci amma mafi yawanci ila to ta fi tahowa ne lintihai algaya lintihai algaya na والرابع في ولها معنيان أحدها للظرفية وهي حلول الشيء في غيره حقيقة أو مجازا مثال الحقيقي نحو الماء في الكوز المال في الكيس مثال المجازي نحو نحو النجاة في الصدق كما أن الهلاك في الكذب والثاني بمعنى على وهو قليل كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذع النخل أي على جذع النخل sosai harafi na hudu mun ji na uku ila ko to sai a kiyaye wayannan ma'anonin duk sanda kake karanta jimla kaga ila ta zo sai ka tsaya ka duba wace ma'ana za a bata ko wasu ma'anonin dai ibn hisham ya kawo su a cikin mugunin labe amma dai wayannan biyun su suka fi shahara to warrabi'u harafi na hudu fi aka ciki harufan jarra akwai fi wala ha ma'ana yani ita ma tana da ma'anoni guda biyu waɗanda suke sun yi shuhura kamar ila da aka ambata ko ahaduha ɗaya daga cikinsu lizzarfiyyati taka zo don ta ba da ma'anar zarfiyya me ma'anar zarfiyya shine a lugar larabci hululu shai'i fi gairi hakikatan au majazin wani abu ya shiga cikin wani abu ta fuskar hakiki gashi ana gani da ido ya shiga ciki kamar ka sa naira dubu cikin aljihunka to wannan ana kiransa azzarfiyatu azzarfiyatu ko ka sa ruwa cikin kwano duk wani abu dai da za ka sa cikin wani abu kuma wannan abin ya kunshi wannan abin to ana kiran wannan abin azzafiya to cikin manya-manyan ma'anonin fi wannan yana daga ciki wannan yana yana daga ciki to shine ce wani lokaci zai zo hakikatan ma'ana hakikatan abin ya au ido ido na iya ganin aukuwa haka ne wani lokaci kuma au majazan zai zo ta fuskar majazi sai dai kwakwalwa ta hasashi cewa abin nan ya shiga cikin kaza amma ba ta fuskar hakika ba saboda dai haɗuwarsu da talasukin da suka yi da juna shi yasa aka ba shi ma'anar zarfiya misalin haƙiƙi to misalin haƙiƙin na farko ka baka ce na hawa alma'u fil kuzi ruwa yana cikin shantali mun san shantali ko? ko ba san shantali ba kai ba ka san shantali ba ila ba haushe na to ai ko fulani shantali suke cewa ko ba hausa kai ka san shantali ko alkuz ya shantali usazu na'am Mm. komi rutsawa a sa nono ko ruwa a sha kai ka gane bayanin shi ka ka fahimce shi yanzu to me aka ce mai da taka hausa shantali ba shantu ba sau shi ke yanzu dai bari a baku misali da abin da za ku fi ganewa da shi kowa ya san buta ko? to ta ba da garanta alkuzu ita ta dacewa da shantali amma ita ba da garanta da alkuzu buta to alma'u filkuzi ruwa na cikin shantali ruwa na cikin buta an gane to wannan ana kiransa da hakiki kenan an gane yawa tunda ya an duba da ido ana iya ganin ruwan cikin shatari shi sa aka kira shi da hakiki almalu fil kais kudi yana cikin jaka yar jika din nan ta kudi wadda ake sa kudi ciki ita ake kira alkaisu to kudi na cikin jaka shi ma wannan kagami hakiki ne to ina misalin majazi ko kamin mu kai ga majazi ina misalin inda fi ta zo da ma'anar zarfiya kuma zarafi na hakika na misali a ƙura'ani kace bi hakiki muke nema ba majazi ba ba mu kai ga majazi ba wafi an fusikun shek hadda ga misali ya kawo guda biyu fi ga ya batul jin hakiki kenan tunda ya duba za a gaishe eh to ina wata aya irin wannan ake so mhm inda fi ta zo da ma'anar azzarfiya kuma zarafi wanda yake hakiki in an duba da ido za a ga abin shine ma'ana hakiki a ƙara fito muku da fili kamar da in ka duba lokacin da suka sa shi to za ka ga annabi yusuf a cikin rijiya to ina wata ga sunan da yawa fiji da ya habilun min masar ga sunan da yawa a ƙur'ani ƙasan ma ba sai ka ce can nesa ba sai kawo hallakan ka ba nan ƙasa-ƙasa ga sunan eh na fi hamis ba nan wannan ma hakiki ce to ina wata la tufsidu fi nan ma'ana ala ce ai la tufsidu ala alal ardi kar ku yi banna saman kasa na'am ya kawo ayan kawo ta aya to bari mu shiga majazi tunda kun gasa kawo wanda ya kamata a samu ko da aya goma misalul majazi na hau annajatu fi sidiki misalin majazi shine a ce gaskiya ga ko tsira cin nasara yana cikin gaskiya yana cikin gaskiya to wannan fi takan fa'idantar da azzarfiya takan fa'idantar da azzarf amma zarafin nata majazi ne saboda gaskiyan ma ba a ganin ta bale abin da ya shiga cikinta ko ana ganin gaskiya to bale an najatu an fahimci wannan kama annal halaka fil kazibi kamar yadda halaka ta tabbata cikin ƙarya shi ma wannan majazi ne saboda ba a ganin ƙarya bale a ga halakar da ke cikinta to duk abin da fiɗin ta zo don ta fa'idantar da shi amma ba ka ganin abin to wannan ana kiransa majazi to shi na misalin sa ƙura'ani wannan kan kasir eh ai guda guda mana qur'ani fi qulubihim marad na wannan yayi fi wannan ba majazi bane shi yawa fi silmi kafa wannan fi ita ma majazi ce saboda musulunci ba a ganin shi ba a ganin musulunci to bale waɗanda suka shiga ciki na nan da yawa laƙari kana lakun fi rasulillahi fi rasulillahi wannan majazi ne don ba wanda zai shigewa cikin annabi to sai mi eh fihinna alhajja wannan ma majazi ce to ina wata yawwa walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum ita ma wannan majal wannan ta bi yawa a qur'ani to shi yasa malamai suka ce wannan raddi ne ga masu cewa babu majaz a cikin al-qur'ani akwai sabani su shekul islam ibn taymiya su ibn al-qayyim sun yi surutu sosai mai yawa kan cewa ba majaz a qur'ani duk abin da ha gani hakiki ne kuma wannan akwai abin dubawa a ciki mu ga cewa a lugar larabci tabbas ta zo da majaz ta zo da hakika ta zo da majaz to shi kuma ƙura'ani an saukar da shi da lugar larabci ko? kuma shi ne ma'umda to don me da za a ciya kuma a ƙura'ani ba mu majaz kaga aibe sai dai a ce babu majazi a cikin sunayen Allah ko sifofin Allah wannan nan ne majazi ba zai shiga ba a wanda abin da ba sifar Allah ba suna Allah ba wannan zai iya ɗaukan majazi su su shekul islam sun yi haka dai don su kare su ba da kariya akan sifofin Allah so da su yan bidiya sun yi amfani da majazi da yawa sai suka kore sifofin Allah ko suka yi tawili yadullahi fauka aidi to sai malamai almuhaqqiqun daga cikin su al-allamatul kabir Muhammad ibn Ali al-Ethiopi kusan yayi wannan bayani kware da gaske a alfiyarsa da yayi ta usulul fiqh baiti dubu uku da wani abu to ya ce majaz tabbas a qur'ani mawjud lakin baya shafuwar sifofin Allah ko sunayen Allah duk abin da kaga Allah ya faɗa na siffar shi ko sunan shi to haƙiƙi ne haka abin yake to wannan shi ne to sai ya ce wasani ma'ana na biyu bi ma'ana ala ko takan zo da ma'ana ala wa huwa qalilun to wannan bai da yawa eh bai da yawa inda fi za ta zo da ma'ana ala a qaulihi ta'ala wala usallibannakum fi juru'in nakhli kaga fi sai na tsire eh fi kaga wannan ba zarfiya bace ma'anar ta'ala ma'anar ta'ala juzu'in nakhli ma'ana zan tsire ku saman itatuwan dabinai zan kere ku in ɗaure wannan saman katon ice in ɗaure wannan saman ice in ɗaure wannan saman ice shi ake nufi don bai yiwa ka sa mutum cikin ice to yan ka fassara ta da ma'anarta ta fi ma'anarta shine zan ɗaɗɗaure ku a cikin itace wannan kuma ba zai yi ba ko a taslib yana yiwa ne shine a ɗaure mutum saman ice wannan shi ake kira da asalbu biswadi to in ka zo fasara abin da zaka faɗa kenan tabbas zan tsire ku zan ɗaɗɗaure ku saman ku tutturai ko yankunan itatuwan dabinai ma'ana zan ɗaɗɗaure ku sama gare su in shanya ku ga rana ne muku azaba ai ala juzu'in nakhli kaga shine ma'anarta shine shi abin da take nufi kenan ba duk inda ka gafi ma'anarta zarfiya ba takan zo da ma'ana ala ko akwai sauran wasu abubuwa da bai kawo ba amma dai wa'annan duk wa'anda ka ga yana kawo wato su ne qur'ani ya amfani da su su qur'ani ya fi amfani da su tunda dama manufa don a gane alqur'ani mai girma to nan za mu tsaya wani sati sai mu tashi wal khamis sai mu shiga cikin ma'ana Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته